إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗormu a wannan hili na amsoshin tambayoyinku wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaran jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka ɗan uwa za a iya kira mu kamar da aka saba insha Allah a lambobi kamar haka lamba ta Airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mov mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafuka bismin Allah ma'amul ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mai tambaya na farko bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku yana tambaya ne akan cewa abin da ya shahi zakka ya ce wai tiya ta kamar tiya da ake cewa tiya ta hatsi ko ta dawa kamar in ta kai kamar tiya nawa ne ake hudda ma zakka
to eh sunan wa masa'alar zakka ganin yanzu muna cikin lokacinta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke bayani kan zakka zakka ta kayan gona ba iya bata zama bata hawa kan mutum sai ya mallaki wusuki biyar kowane wusuki guda sa'i sattin ne shi ne kaca sa'i ɗari uku sai mutum ya noma da zai iya mallakar wusuki kai sa'i ɗari uku to sa'i sukan ce tiya ɗari uku to amma haƙiƙa mai sa'i guda abu ne sananne muddi hudu ka auna muddi duk girman shi baiwa muddi hudu ya kai tiya guda da kuma sai a tiya dole ɗari uku ne ba tiya ɗari uku ne ba shi annabi ta sa'i ɗari uku kenan akan haka lissahi da muka yi Allahu alam tun daga tiya ɗari biyu da arba'in ya kai sa'i ɗari uku kenan misali a yanzu zakka ba ta kama manomi sai ya yi noman da zai iya samun jan bahu tiya arba'in guda shidda tiya ɗari biyu da arba'in kayan tiya bahu ɗin tiya arba'in ya an samu shidda tukun zakka ta kama nan misali ko da ba sai suke gaba ɗaya ba in misali za a ɗauki misali wani dame kaza ana iya ɗaukan dame guda a auna a ga tiya nawa bada in aka ga yawan abin da ya bada wannan yawan hatsin zai kai zakka sauran ba sai an sussuke ba ana iya lissahin ko ta goma ba da ɗaya dami goma ne a ba da ɗaya dami goma ba da ɗaya haka za a yi amma dai zakar ba ta kamawa sai kayi noman da zaka iya samun tiya 240 shi jan bahu ɗin tiya 40 ko hori sai kayi noman bahu shidda amma kayi wani bahunka biyar bahunka uku wani ma zai ce tiya goma ya ware tiya ɗaya wani ma zai ce tiya ɗaya ma karaba gida goma ba haka bane ba in dai zakka ce mai sunan zakka annabi ya kayyade ta sai ka mallaki wannan wuskin sa'i 300 shi muke bada misalin tiya 240 kenan noman ƙasa da haka bahunka jam bahunka daya bahunka bai tonan badan kai dai kurin kana bada sadaka ce nan ka bada ko ka bada ba dole bane ba sadaka ce kurin ka kanya ka bada ba layi bane ba duka ban ka bada sadaka amma dai Allah bai dora maka zakka mai sunan zakka ba in baka yi noman da ya kai tiya 240 akan haka misali kayi hatsi tiya 200 dawa tiya 200 wake tiya 200 gujiya tiya 200 shinkawa tiya ɗari biyu ka ciyan tiya dubu ko ta zaka ba ta kama ka ba saboda ba a gama wake da shinkawa ba a gama dawa da hatsi a yi lissafi kowanne a karan kanshi jinsi ne hatsi sai ya kai tiya ɗari biyu da arba'in zakka ta kama shi haka shinkawa haka dawa haka wake duka kowanne sai ya kai idan bai kai ba duk abin da ka tara zakka ta shari'a ba ta kama ka ba sai dai wannan sadaka wannan alheri ne kai alheri kai to karba talaka wannan alheri ne kai amma zakka ta ka'ida ta wajibi ta dole ba ta hauka ba wannan shine bayani akan zakka masu noma sai mutum ya yi wannan noma da aka hudi muna fatar an gane bayanin wallahu a'lam bismillah to sai mai tambaya na biyu shi kuma abin da yake tambaya ne yana cewa a game da abin da ya shafi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Ah?
a game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Eh.
ya ce wai me yasa ake cewa ba a aiki da hadisi da'ifi
to yan uwa kalmar da ifi larabci ne mai da ifi a mai rauni sahihi abin da ya inganta abin da ya inganta kenan abin da ke gaskiya ne tabbas ne da ifi abin da mai da rauni kenan magana ba ta da tabbas akwai shakka akwai matsala kan tabbacin maganar shi ne yasa kenan yanzu mutum zai magana idan gana ma Allah magana ko annabin da Allah ya aiko magana ka ce ya yi kaza ko ya ce kaza ko ya aikata kaza abin da baka da tabbas kana da ɗaɗɗara kan abin haka kenan shi ne matsalar hadisi mai rauni alama ce ake ma hadisi wanda ba a hujja da shi don babu tabbas akan maganar hatta da wasu ke kawo magana cewa ita faƙar fazo alamar da hadisi da ifi wai malamai sun yi ittifaki kan aiki da hadisi da ifi cikin fadala ta aiki wani magana ce ma da ba magana ittifaki kuskure ne yin wannan magana ma dan ganin kamar Hafiz bin Hajar ke cewa shi wa Hafiz Hafiz bin Hajar ya cikin gurza wanda ba ba za ilimin hadisi banda shi iyaka magana cewa ba maganar wanda ma suke ganin dan ba iya amince ba amma da dama cikin malamai sun ce ba hatta Imam Nawawi ya ka rashin gaskiyar wannan magana rashin amincewa da wannan maganar abinda ma wani masu ganin ana iya aiki da hadisi mai rauni cikin fadala sun kawo sharɗa guda uku ranar shaɗan gari ba sauran shaɗan guda uku gari ba su yake tumiyan fa'ida ma da farko suna cewa wannan hadisi mai rauni masu ganin ma za a yi aiki da mai rauni cewa suke ya zamanto raunin shi Allah shi da afu kan raunin ya yi tsanani kenan ba maudu'i ba tsananin ya zamanto abin hafifi ne mai sauki ne na biyu ya zamanto iya da asali ta hanya ingantatta misali hadisi da ifi ko na fadala ne ba su yarda ba ya kawo wata ibada ta musamman da wannan hadisi mai rauni sai in dama misali akwai abin ta hanya ingantatta to wani ƙarin romo ne ya kawo wannan suka ce ba laifi ba misali yanzu an san fadala ta sallah ta rawatib misali an ce an ta dole sallaci raka a goma sha biyu a wuni za a gina mai gida a gidan aljanna wannan ya tabbata ba shakka kan shi to sai wani ya kawo ayi wanda ya sallar raka a goma sha biyu ya sakamako a wajen Allah sai zai bashi aljanna zai bashi gida kaza kaga wannan wani abin dama abu akwai abin da wani karin fatala da yazo dama abin akwai shi ta hanya ingantatta ba a kawo wannan ibada asali da wani mai raunin illa ya karin wata fatala kenan abin yana asali a cikin shari'a takaice na abu na uku suke cewa Allah ya tokata sabatu me kace annabi sallallahu alaihi wasallam kakka yarda kakka sa a ranka annabi ya wani magana to kaga me fa'ida shi kakka ya ƙi da cewa wani abin da kake yi mai raunin kakka yarda a ranka ce ai annabi tabbas yayi to kaga abin akwai matsala wannan shine wai ƙa'idoji suke kawa masu cewa ma a yi aiki da ifin kashi kashi hujjojin guda uku Kar- kar rauni ya tsanani ka kenan ba aiki da hadisi maudu'i kuma kai ya za- abin ya zama to da asali a cikin shari'a abin da ya kawo bai kawo ibada kuma ya zama to kakka sa a ranka annabi ya tabbata ya wannan abu kaga shine kenan haka kenan a takaice mai rauni shi suka ce a turanci fable sun yi a turanci ya ce aka ce misali sahihi abin da ke tabbas da'ifi abin da ke mai rauni ke wannan shine aka ce akwai shi suka ce maudu'i abin da ke masu kirkire ne ba magana kun wani akwai makareta wasu kama annabi ƙarya suka ma sabai ƙarya don wata mutuwa da mata musamman shi suka ce kenan a turanci a ce authentic kenan sahihi aut- hadisi authentic kanta authentic hadisi da'ifi sai hadisi fable hadisi maudu'i sai fabricate fabrike kiran kirkiran hadisi wannan shine yasa kenan ake musa kashi-kashi don misali yanzu akwai abuna ga Ibn maryam ne wanda aka same shi bayan ya ya wada wata fa'ida tun daga bakara hannasi kowace sura ya mata fadala maganin kaza a karanta kaza ko a rubuta kaza ko a yi kaza fa'idodin tun daga bakara hannasi suka ce za aka kama shi lokacin magabata aka zo da shi ya kai ya aka yi kai wannan kirkire kuma ganin ibn abbas wannan abin ya ce akwai shi ya ga mutane sun kula da sun ba tarihi ta ibn abi ishaq san wane ne ta fiqh kurum shi yasa yake kira da ba qur'ani ko mai qur'ani kurum ƙarya ce shirya kun ba mutum sanan mutum sai kai yawa duk tun daga bakara ko ta sura ya mata fa'idar ta duk ƙirƙire ƙarya ce kurum tsaye sun aka ce hadisin mawdu'i hadisin ƙarya mutumin da bai cikin da sahih malaman hadisi a takaice da yanwa hadisi da'ifi abin da yake da rauni ba a kawo hujja da shi a cikin addini wallahu a'lam na'am to sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya yana cewa wai da gaske ne mu yan yamma daga kenan wajen saudiya kenan bayan ruwa mu ake cewa malika ne da malikiya za to wannan magana eh, ba a ce mene ba magana gaskiya kanta saboda imam malik rahimahullah Allah ya kan malik ana milaka ima da imam ahlul madina da imaman mutanen madina da imam malik amma madina aka ahe shi ana lai mai cikawa bai shiga afirka ba inda har za a yi magana afirkanci ko bayan ruwa da maza ba damunan mun zama to yan maza ba ta shafi imam shafi cikin waɗannan malaman amr bin hanbal abu hanifa imam malik imam shafi shi imam shafi shine ya rayu ko ya mutu kai kabarin sa kai na afirka yana yana masar shine ya zo ba ruwa inda har ma za a yi wani ba ruwa da a shafi'iya yan wa abin da ya kawo wannan manganu kurin hudu ana kirgira ana hudu ne dangane muna muna kuma mazaba ta malikiya yan wa mai kawo mazaba ta malikiya nan ta yi karhi a afirka ta yamma zawwa nan ganin lokaci mai tsawo eh, asali imam malik rahimahullah iya da rai irin su abu irin su halifa jafar bin mansur irin su wannan irin aka ci harun rashid sun yi so wannan halifofi suka suka rayu da shi sun so su ɗauki motsa ta imam malik a zaman jigo na duk abin zai na addini imam malik ya ce la ba shi kaɗai rubuta littafin addini ba malik shi bai yadda ba a yi malaka kuna ce ga malaka nan kuma kuma kwaye malik shi malik bai daga ba malik ya hana abu ja'far mansur ya haka nan ya na harun rashid sun zo su haka nan ya ce ilimi ya da yawa shi abin da ya sani ne hudu ya karanta da sahabar almajiran shi a ce ba aiki da kowace ya tashi da yake ba neman duniya yake ba imam malik rahimahullah ba neman ra'ayi yake ba neman taron jama'a yake ba iya san isar da addinin Allah bakin abin da ke na gaskiya ne ce abin da ya sani hudu akwai abin da bai gani ba bai sani ba na kai maka kenan magana ware kaza ƙarni na kabilanci yan kaza yan ba ruwa malakawa yammacin ruwa kaza yan gabacin ruwa gustuwan hira ce ta mutane babu ita littafi a rubuce daga wannan magabata wannan malaman Allah ya kansa garauta musu na haka idan me ya kawo imam maliki a nan an waye gari wa'annan imam maliki ya da almajir masu yawa musu suka shigo afirka ta jihadi sauran suka yada falle a afirka ta irin magarib magarib arabi cikin andalus suka kai jihadi kuma da suka kai karatun da suka yi to shi aka waye da wani lokaci sarakuna sai sarki ya ce kurin shi duk inda yake yanki inda yake mulki ba abu ko da maza ba sai sai maza ba kaza misali to nan bangaren mai aka gatarin wannan malika masu masu almajid imam malik sun kai da addini ko mai zamanto sarakuna wancan zamanin ya suka kawo dokar kurin ba a komi hilta malikiya sai malikiya ta yawa na afirka ta yamma zuwa magrib arabi dalilin almajiran wasu karfi ba ta imam malik suka zo nan suka da addinin kuma suka yi wannan suka karanta da addini yanzu suka karanta wannan shi yasa abin yawa amma ba cewa bane ba ka'ida ce anan sai an yi masahaba ta malikiya na ce muku malik bai zo afirka ba an mun da wannan ne ma ya aiki da imam shafi da haka in wani malaman gaba daya abu hanifa imam ahmad bin hanbal imam shafi imam malik duk wannan babu wanda ya ce shi zabi babu wani a ta ɗaya rana wanda wanda ya ce ni jama'a ka ku bi kowa sai ni babu inda abu hanifa yawan magana babu inda imam shafi yawan ce babin kowa ni haka imam malik haka imam bin hanbal kowanne iya aiki da abin ya ma addinin allah hidima ya karanta ya karantar da almajirai kuma ko yahudi har ma suna hana almajiran su rubuta komai abu hanifa na ta kuma shi yani iya kiran cikin almajiran shi kaka rubuta komai da wajena ya ba yusuf domin ina hada ra'ayi goban bar shi naga hujja kaka ce komai kai ko ce abu hanifa abu hanifa abu hanifa ce yace zan iya rubuta ra'ayi goban bar shi kai kuma ka ce na ce da haka wannan malaman sun tabbatar da cewa abin su kurin su suna neman gaskiya ne imam shafi ke ce amr ibn hanbal cewa ya ahmad ka yi mu sanin hadisi mai yawa da gamuwa da mazajen hadisi duk da ka samu hadisi kufi ne na kufa ne basara ne ina ne ka gaya mani in yaki da shi imam shafi ya ji gaban imam malik ya karanci motsa cikin kwanaki kaɗan an kwanaki katal kwanaki tara kwanakin da kwatara ne kwanama kwanakin da kaɗan ne imam shafi ya karanci wajen ya karanci wajen imam malik a gaba da gaba ya kwashi motsa gaba ɗaya kuma ya je nan bagada da ya je basara ya je kufa ya kare duk yawa tattaruwa da zan gaba ɗaya ya je jama'a ibn hanbal kin haka wani wannan malaman ba ruwan su kabilanci addini ko wari addini a akwai suna neman gaskiya mayan malik da kashi zai fatawa yau in samu ruwaya ingantatta ta hadisi sai ajiye wannan fatawa ya ake da hadisi misali ibn na ga ibn wahab ne cikin majalan shi an zo cikin makarantar imam malik imam malik ya wata fatawa kan tsitsihi ya tsotsi a cikin sallah a cikin arwalla imam malik yace babu ya kure bayan an rake ibn habib ya zo yace ga ta malam ina da ruwaya daga wani wani zuwa zuwa wani zuwa wani ga annabi yayi kaza yace wallahi wannan ruwaya ban taɓa jin tafiyan su almajirin shi ne kuma daga shi imam malik he bar ra'ayin nashi yake aiki da wannan ruwaya haka imam malik ga malamin sunna ne iya aiki da hujja ba da ra'ayi ba haka yan wa addini Allah kai alƙawari la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzana sallallahu alaihi shine wanda ko in yi magana dole a bita amma kowa ya bayan shi iya yin magana wata magana bai gani ba kamar da imam malik ran mulai wannan magana imam malik ya bayani cewa kowa ya a cikin duniya ji imam malik zai magana wata a doka wata a bar mishi garanti ya kurin Allah ce manzan Allah ce haka ne wani malaman kowa iya ishtihadi baki ilimin addinin shi baki gidan shi addini ya kanta da almajirai ba inda ya ce kai ake hirta ba sun yi kashe sun gama yan baya duk wanda ta kalilan ce shi ga hujja ga annabi a ce maka annabi ya ce kaza ko Allah ya ce kaza ka ce a ni maza ba ta haka inda imam malik ya dare ya zane ka bai barin ka sai imam malik ya saba ya saba wa ilimin shi ya saba ma akida imam malik a ce mutum annabi ya ce ya ce shi ga ga musamman malamin shi bayan abin ya tabbata annabi ya ce shi malamin ka bai ga hadisin bane ba kai imam malik bai gani ba ya ce amma an ce annabi ya ce shikenan ya koma yake da abudda idan imam malik ya komo ya aiki da hadisi ya bar fatawa da ina ga kai dan baya karshe taurin kai Allah shi dan wallahi shi da mu kuna abin da ke lahiya ga musulmi neman tsira gobe kiyama ya koma ga Allah kan imanin shi kikkiawan makoma ga Allah idan ka ce mashi Allah ya ce annabi ya ce ko abin zai nema abin nan ina tabbata ina hadisi ya tabbata kuma shi ne gaba da magana kowa duniya Allah tabbatar da mu
to sai wani ba Allah shi kuma yace sallar isha sai ya zo shi ya zo ya kabbara bilimin sai ya samu raka a biyu ta ƙarshe ya ce wai in ya tashi zai kawo na biyun nashi ya ce wai a bayyane zai karatun ko kuma a asirce ne kuma alhanu magana kullum san da abu ne musulmi kullum za a ake abin ya kullum tambaya ce guda a takaice wani mas'alai ya kamata kullum muna bayani da mutum zai gane mas'alar ba kayan lalle abu ne kullum mutum an samu sabuƙai kullum sallar zamu ka samu ɗaya ka samu biyu kullum hiyawa kullum sallar ta mahiyawa hawan feda yawa hawan feda yawa mai hawan feda ka zo da magaribi ka samu ɗaya ko biyu ka samu da biya samu cikakka da mai shi yasa ana abin ya yawa an wa a takaice wannan mas'ala ta masabuki wanda ya zo an fara sallah an bashi da wata raka ɗaya ko raka biyu mas'ala ce kadima da jimawa magabata sama da shekara dubu suka yi maganganu kuma saɓanin juna kansu akwai abu a nan da ya yi abin da shahara na masaba ta imam malik ko ta malikiya dai ana take da kari cewa idan mutum ya samu sallah raka abi ta isha abin da suke cewa kamar ta imam malik mutum zai tashi ya kawo fatiha da sura a bayyane ya yi ruku'u ya taso ya je sujada guda biyu ya tashi kuma ya kawo raka ta biyu fatiha da sura a bayyane to kan zama ya tahiyya sallama ya kare sallah in sa misali magariba raka daya da liman zai tashi ya kawo fatiya da sura a raka'a ta biyu ya zama ya ya tashi ya kawo fatiya kadai da sura kai a bayyane a raka'a ta biyu haka ne a wajen imam malik to wannan mazhaba ta imam malik sun yi karkashin fahimta wasu ruwayoyi cewa in aka tada sallah ku zo cikin nutsuwa kakwai gudu gudu abinda ku samu ku sallata abinda ya wuce ku ciko fama a zakatun fasalin mafatakun fa'atimu ce imam malik mafatakun faqadu abin da wuce kutukura mu wannan shine mas'ala maza ba mai yawan malaman hadisi jami'ar jamhur haka cikin sahabbai irin su Umar dan su bin Umar da wasu cikin magabata suna kan kamar da Imam Nawawi ce mai yawan magabata suna kan cewa duk abin da ka samu a sallah shine farkon sallah shine ina ka samu ka kaddara farkon misali zan baka misali ka zo isha ka samu raka'a biyu kan wannan fatawa ta jamhur me ka samu raka'a biyu ta farko ta isha haka za ka kaddara dalilin bin liman canza maka sallaka me yake a raka biyu ta isha biyu ta ta karshe ta isha fatiha kadai a sace ko haka zaka yi kurin ka sa magariba raka daya haka me yake raka ta biyu ta magariba raka fatiha da sura bayani ai tahiyya tashi me yake ta karshe fatiha kadai duk sallah ka zaka yi ta ka sa bisha raka daya ka fatiha da sura ka zaka yi tahiyya tun da raka ka ta biyu ce cika ciko me yake ciko a baya fatiha kadai a raka biyu wannan sune mazhaba ta mahiyyar malaman hadisi to amma yan wani malamai kace maka bata wannan maza ba guda biyu da masu ganin a ciko da masu ganin a ramu ba mai cewa sallah ta ɓacewa ana magana wanne ne yayi haka yana gidan magana mahi ƙari ta jamhur ta cewa cuko abin da ya masaura wasu na katawili wata falsafa filozofin cewa a idan aka ce ka sami isha raka'a biyu kuma ka ce cikowa za ka fatiya kaɗai a raka'a biyu ka ce ina sura ai ka bar sura in na gama haka mai magana ka ce to ga ta malam idan ka zo liman iya ruku'i ka samu ruku'i wannan raka'a ka samu ka samu kai ka same ta ba ka zai ce ka samu raka'a guda ko to ka tambaye shi annan ka fatiha ma ka samu zai ce maka ba samu ba ya ka samu sallah dan kana tare da liman sannan ma bin liman ya canza maka sallah ya ka zaga mu haka wannan shi da magana mahi inganci mahi ƙari kan magana amma ba a cewa wancan babu sallah ina fata an gane magana wallahi alam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yace daga bakin miji zuwa sabon kai ko ya iya yin sallar kasar to na san kilo ne da kaji ka kuro to kuma ci zuwa nawa zuwa sabon kai to alisayi dai naka da na sani an harke bakin birji kilo 50 ita kuma sabon kai kilo 100 ce kenan kilo 50 ne ko kasar haka da haka kenan a takaice dai mun sha bayani a nan masa'alar kasar sallah a ce he ta yi kilo asali abin da shahara masa wata imam malik cewa ba a kasar sallah sai an yi tahiya burdi hudu shi ke kamawa kenan farsake goma sha shidda sha shidda sau uku zai baka arba'in takwas kenan mil arba'in takwas mil arba'in takwas shi ne a lissafin zamani suka cewa kilo tamanin da ɗaya da wasu metrori sai su ce kenan kan wannan fahimta kasar ba'ayin kasaru sai bulaguro ya kai tahiya ta mil ar- mil kilo kilometer 81 takun za a yi kasarin sallah wannan fahimta ce ta ma- wasu magabata ba manzo Allah bane ba ba inda manzo Allah ya ce kakku kasarin sallah ya ta ruwa ba inganta ta babu abin da yake magana su masu wannan hujja sun samu ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gari kaza a safahan ya yi kasarin sallah ta kuma safahan gari ne mil 48 shi da kuma magana to ya gashi kuma ruwa ta inganta cikin sai musulun annabi ya yi bulaguro kasa da haka mil arba'in mil farsahi uku mai kwallo ba ko farsahi uku bai kai kilo ashirin ba sha wani abu ne kuma an ashe annabi a kasar sallah kuma ruwa ingantatta kenan kaga dan haka abin da ake cewa in dai an kira abin bulaguro ba zuwa unguwa ba in dai an kira abin safar bulaguro ne darban fil arab to kasar ta kai kasar sallah amma ko mun nisan wuri in za ce zuwa unguwa ne ba kai shi bulago yanzu misali manyan garuruwa irin misali irin tokyo irin new york irin manyan kasashe za ka ci kilo 200 cikin gari 200 za ka yi bakilo 100 ma to wannan ina ka ce a cikin amurka cikin wannan manyan garuruwan ba a ce kai kasaru dan a gari kake ba a kai shi bulaguro amma daga nan ina ta kilo 20 murya misali ta mangala murya misali ko turmini irin ta tahiyya kilo 20 ma mai sunan a sunan bulaguro ko to za ka za ka yi kasarin sallah a sunna kenan manzo Allah ya bulaguro kasar kasar da mil ya bulaguro kasar kilo 20 ya kasar sallah wannan shine yan wake naka kenan sabon kai baki murje sabon kai in sallah ta kama hanya zaka kasar sallah akan wannan ruwa ingantattu daga manzon da Allah ko sallar salama wallahi alam
wannan mai tambaya na farko yake tambaya wai ya ai- ko take tambayar cewa ya ake wanke wai kaya idan najasa ta taba su kamar jinin al'ada haka to da jinin al'ada da kashi da wutsari duka wankewa za a yi a sa ruwa a wanke wannan abin da ya taba tuha ko jiki ko wurin da ake sallah za a wanke a gusar da shi wannan abin da yake mas'ala ta jini ce take da matsala wajen kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da wanke jini na haila na mata ya siffanta a zuba a kankare a cuɗa amma ya bayani kan cewa wala duruki a taruhu ya cikin mata sabai cewa gurbin jini in dai an wanke an wanke don kalakin jabi huta ba wannan bai cutar da mace bai matsayin najasa kularakin kurin kularakin jinin bai zama najasa bai zama bai wani illa na bai ce in dai an wanke an wanke jaƙi huta wannan kalakin ja ta jinin haila ba ta matsayin najasa ba ta hana sallah haka manzon da Allah ya sallah zamani wannan shine kenan da abin da ke ruwa mai suna ruwa kullum za a wanke shi a cuda a cuda a sa yace a sa horci a cuda a goge a goge don haka aka wanke da kyau don wannan sauran jan da yi bai hana sallah Allah da yan sa sabili ko kuma ba ba mu abin sa sabili ba kai za ka yi shi Eh, don sabili hanyoyi ne na kusa da wannan jan babu laifi da aka sa duk abin da aka sa ko jami'a da abin da aka sa na gautar da wannan jan ba laifi bane ba amma wa abin ne ba dole bane ba sai an kusa da wannan kulake na ja in dai an wanke an sa farce an ta shi mutunci kullum bai sa ba kan mutum wala an ga ta sabili ke to wani mutum bai- bai- mutum a kauye ke bai san mai sabulin wani ko ko bai kudin sabili ya ce ya ka sabili shi za ka ce kurin a sa ruwa a wanki a sa horce kankara kankara kankara na ce kuma gurbin bai cutar da ke za ka yi mutunci ya sauke amma na sabon sabili ko omo sa ya sa ya wanke amma na Allah eh to mai tambaya na gaba ke wai idan aka aiki mutum sayan wani kaya sai ya samu ragi wai zai iya amfani da wannan ragi eh wannan tambaya tana yawa ganin aike ko sako da za a ba wani yan wa kasuwa daban ciniki daban kai amana daban sako za mu ci idan wannan ka dole kawai tambaye kace to yanzu na ji malam da kace kai saboda kai aka yi rigi sai kuma da kaje misali kaya yana jika jika da kaje ya koma jika da hamsin kuma ɗari uku ya ce ka cika ya ce a'a shi zan gaya ma ya cika to tun da ka yarda shi zan gaya ma ya cika to haka idan aka samu rigi alhurmarka ce samu dalilin ka ya samu rigi eh ai ba ka ba kudin ka bane ba eh kudin shi ne aikin ka ne ya ci alhurmarka aka samu rigi dole ka maido mishi yadda aka samu ƙari za ka maido ya ƙara haka aka samu rigi ka maido mai rigin shi ya dai in shi ya baka wannan misan cin halak kenan duk saƙo aka ma sabtu wannan mutum ya samu alhurmarka ne saboda kai samu rigi ka yi tsoron Allah ka maido mai sauran kuɗin shi Allah wa
to malam mai tambaya na gaba yake cewa wai idan mutum ya mance ya shiga cikin makewaya da wata takarda wadda take akwai wasu addu'o'i a cikin ta me ya matsayin shi to wannan ka ce mantuwa shi Allah subhanahu wataala ya ɗauke mana al'umma kuskure da mantuwa kuskure ne Allah bai kawo wannan al'umma kenan kuskure ne shi kenan ka ƙara ya ka wuto an ka wuto gaba ka ƙara komar shi shine kurin
to sai wannan ke tambaya ina eh, menene matsayin tafiya masallaci da yaro mara wayo da yake wasa a masallaci shi yan uwa maganar masallaci eh, yaro annabi bai hana ba zuwa da yaran masallaci maza ka zama zuwa da yaran mutum ya kame yaran shi ne kurin kaga manzo Allah ya ce da jikar shi dokan ta ya rike kayan shi ga sallar kayan shi haka din aka samu yansa masu zuwa da yara su rike yaran amma abin da yake da matsala barin yaro ya ɗauka hankalin mutane ko kai ma dauke naka wannan shi ne kuma amma ba a hana yaro sam zuwa masallaci dan wata yaran su ne limaman su ne mamun kenan wani lokacin kora yaro iya sa yaro hudda ma yaro sha'awar zuwa masallacin gaba daya na mai tsawa a kore shi sai sa da ana ta da wani yaro lokaci uba mai tambaya ce wallahi ko kura ta ake baba bani zuwa kura ta ake ce uban kaga irin wani kenan abu yaro a hankali lalle cewa kuma yaron da ake kai aka yaro mai wayo wanda ya san abin da yake yi balle magana sahu yaron da ba zai gusa daga cikin sahu ba ana sallah iya shiga cikin tsakanin manya amma yaron da bai shiga sahu ba sa cikin sahu da ko wani zai kada bai shiga bai zai ana sahu ya huta ya ware ka ga bai dace ba ya da rike dan amma da kama ka ka zo shi to rungume kanka baka sa yaro cikin sahu yaron da ma'ana wanda zai iya gusa da cikin sahu a takaice dai abin ya bukata kowane bangare su ma matsa ka a matsa a ce san ma zo yaro shi kuma ka yaron ya san kulawa da yaran shi ne zai riƙe yaron ka shagaltar da wani ko shi kanshi amma a ce akwai ruwan ta masan ma ka ka yawar musulunci gaba da sauransu zama ga annabi ya zo da jikan shi haka irin wasu habbai ina ga akwai yaro annabi da ke cewa wani mutum kwana biyu ganci ba ina ki aka ce yarsu da kaga wani yaron nashi da ke zuwa da shi yaron ne yarsu ke yi zuwa da yaron shi amma yaron shi a wajen shi wannan shi ne kuran amma aka ce kuna zuwa a saki yara a masallaci yo a masallacin wani ya sun samu wuri an ce kowa ka ɗashi masallaci wani ya ɗa goma wani ya ɗa ashirin aka ce kowa zai zo da yara kaɗa masa wayo a masallacin manya ba samu wuri in kowa zai kana shi an gani ba sahu gani ba san gowa ba sahu sai ka samu ɗaya arba'in ko talatin wani wani ya ɗaya ko ɗaya shirin ka samu ɗaya ɗari ma yaran suke gida su kenan bai wace ma ko a karo amma didan wanda zai kawo ya zo da shi yaran da ba zai kawo matsala ba zai kawo hayaniya ba zai bata sahu ba shi da kuna ake nema amma ka ce gaba ɗaya san ba an kasa gaba ɗaya ba.
to sai wannan yake tambace wai ina matsayin maganar da ake cewa wai mutum idan zai kwanta in ya karanta suratul ikhlas wai kamar ya karanta qur'ani ne cikakke
eh abinda ake magana ba kwanci bane ba akwai ruwaya ta inganta annan sallallahu ya ce ikhlas suratul ikhlas suratul qul huwallahu ahad tana suratul qur'ani kenan uku kan uku uku ne ake karanta kaman karanta qur'ani ba yaron kwanciya ba karanta uku kaman ka karanta qur'ani ne wannan ba ce na ta ta kaman kayi amma ga wata nusi qur'ani gaba da gaba kamar da su su daya amma dai ana ba wata fadala da Allah yake ba bai karanta kafa uku ne ba ɗaya ba kuma kuma ba saurin kwanciya ba ba saurin kwanciya ba kuma a cikin sunna karanta kulwallahu uku a wajen kwanciya kulawazai ku uku amma su karanta su karanta misali a karanta kulwallahu kafa ɗaya a toha kula su bulbulfai kawa daya a towa kula su bulbul nasu kawa daya a towa an ka bude ka towa a hannun ka ka shashin ka kuma ka yaka su uku haka ne ake mata wurin kwanciya
to me tambaya na gaba ke cewa wai yin sallama ga mai karatu da rashin yin ta wanne ne yafi yin shi yahi saboda in akwai wata magana na ga tunu da nasin yake cewa wai ba wa mai karatu sallama ba wa mai sallah sallama ba wa mai ci abinci sallama ba wa mai sayi sallama abu da yawa kace hira da yawa an jiro kamar da gaske annabi magana annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallama sallama ake mishi iya ban daki ma sallama ake mishi amma babu inda ba a musulma aka suke mutum salama a kowane hali annabi annabi sallama akwai maganar da ta yi tashi annabi sallama akwai maganar da ta yi ta ta manzo Allah ba maganar da ta duniya amma ana zama a wa annabi sallama iya cikin iya cikin sahabbai haka babu wanda ya hana sallama ga masu karatu ko ga minci abinci ko ga misalla illa mi ata annabi iya sallama ana sallama ana misalla sahabbai suna misallama amma sai ishara iya salla iya biyan bukata suka misallama ya kyale da kare ya ce ina kin ina ki amsa muku sallama amsa muku sallama da ina cikin biyan bukata ne ina ki amsa Allah cikin ina cikin biyan bukata ke ana mai sallama ta biyan bukata a sallah san mai sallama iya sallah iya ci abinci mai sallama iya zaka san mai sallama iya biyan bukata mai sallama Allah sallama to kuma wa zace bai zace ko bai ko hira ci ko abin da ko abin wanda yake bai da tushe bai da inganci a ce ba sallama ga mai cin abinci ba sallama ga mai waye wa ana karatu dubun ba haka bane ba suna tabbatata ana yi duk ana yi illa shi la kama sallama nan yawa akwai matsala mutane wani zaka misali hoto sada asabar masallaci ko ya zakar assalamu alaikum wai wuri dike sai ma sharan shi kuma wannan an sallama ya kai gudunka don gudunka mustabi ne amma mai sallama wajibi ne nan kuskure ne in kama assalamu alaikum kuma ka kira ba wa alaikum salam wa rahmatu ko da gudun da kake ya kama sallama to dole ka wani mutaka ba sallah bace ba ita ce aka hana magana a cikin ta aka hana mana sallama amma idan kana wurdi dudun da kake yi na ba asuba ne na ba ne na ne kana azkar kana katun qur'ani aka assalamu alaikum sai ka tsida wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh kuma ka cigaba gatun ka kai ka hira ba amma mai sallama wajibi ne ya yin ta karfi haka ne kan ma wani ya rude ka ya baka wani wurdi ya ce ba an ba mai sallama ya cuce ka gaskiya magana ya sa ka bar wajibi wallahi alam na'am malam sai wani yake tambaya yana cewa wai kamar iya so ya shiga kamar yayi wani konkur ne haka in ya rage shekarun shi wannan dan saboda karin wannan ya samu ya samu wannan jaraba ba laifi to ne musan hujja wata yin haka kin ta ka an ko hayin ci aka abun ya halatta zan ya halatta maka abun halatta ma tuwa tuwa musan wani abun wani abun kai bincike masu yin ya ne an karga shekarun ai can akwai doka yawa konkurkin zaka shiga ma ne baiwa nan halatta maka tuwa tuwa gaskiya Allah Allah na'am to sai wata bayar ala take tambaya game da ruwa da ake yi na wajen abin da ya shahi alwala kurkure baki ta ce ta yi da ɗaiɗai ta ɗauko ruwa ta kurkure baki ta saura su shaƙa a hanci ko kuma ta yi daban-daban wanda za ta ɗauko ruwan ta kurkure baki kuma ta sake ɗauko ruwa na hanci ta yi yadda manzan da Allah ya koyi sallar salma annan sallar salma yadda yake ɗauko ruwa ke a hannun shi in yi gumtsa ya kwaikwai ya saboda sauran hannun ya shaƙa sai shatar a ɗauko guda yake aiki biyu ya ɗauko ya kurkura a shaƙa shatar kiyan ta yin manzo Allah shine abin da yi na tambayar ta tabi ta ce a game da lokacin sallah ta ce kuma kuka aika mata kamar lokutan sallah ta ce wai tana iya karawa kamar an ce biyar da kwata misali ta kara ko minti biyu ko uku biyar haka ko a daidai inda aka faɗa wannan shine da a'a shi annabi sallallahu alaihi ya karantar da al'umma lokacin sallah ba lokacin guda bane katse ya ce ga farko muke ce inna da salatu awwalan wa akhiran sallah tana da farko tana da ƙarshe misali sallah azhur zai ce tun daga zawal har zuwa ino ka ta tsawon ka wajen awa ne awa biyu zuwa awa uku ne kenan ba kai tsaye bane kullun dole kai ta daidai tana gittawa ya kai ta amma malamai annaba abin gida uku ya ta sa'a ta farko tsakiya ƙarshe kina ga haka nan hakare daya daya da hakare biyu ma cikin lokacin sallah kai amma ta dan gara cikin lokacin sallah ne illa akwai fadala ta hukumar kurkun lokaci kuma ita kanta a nan zalama ba ko da da gaba ne yake yi he ayyukan sallah ma sabai sai wani sai aula ta dawo kun samu sallah ba ce ba kurin daidai biyar da kwata a kare sallah zan misali asuba zan misali yanzu biyar da sha shida take kitawa alfajir yanzu biyar da sha shida ne san kai sazini to he sadakin mata yi za a kiran sallah to kiran sallah ma lokaci kiran sallah ma minti nawa za a yi ana yi a ƙara kiran sallah kuma akwai nafila da ake kayan sallah wata raka a biyu misali a zuhar wata raka a hudu kuma ta kwan saka kenan ba a ce ba gabar kullum daga ta yi gabar za a sallah a a cikin lokacin farko dai misali an ce misali misali a zafar kana da lokacin gida uku lokacin farko a takaice dai gaskiya magana ba a ce ba idan aka rubuta wannan gaba za a sallah a wannan an gaya maka ne an gaya miki shigar lokacin azhar gashi daidai zawal ga hutatta shigar la'asa tun wannan intervaki in ka sallah sallah ta yi amma an yanzu a harkar lokaci yana ba a jadewa ba shi ne kuran magana mun harko ba an ce ba gab ne daga ta wado tana fadawa gab kai sallah akwai kiran sallah akwai nafiloli da rawatib da ake yi kayan a sallah na ta wata gane wallahi wallahi da sallah da batar tsawo da yawa magriba ta batar tsawo ta kanta bayan kiran sallah za a zo a yi wannan hamar nafila a magriba kanta hada nafila sabbi suke kayan a yi sallah magriba cikin sallah bukhari annabi ya ce ku sallah raka'a bi kayan magriba ku sallah kayan magriba ko kenan sunna ce kidan ba da gaba ita ce ba mashi gayyata lokaci a magriba amma annabi ya ce ku sallah kayan magriba cikin sallah bukhari wata ruwa ku sallah raka'a bi ta inganta kuma kayan magriba ka kenan ba da cewa daga shiga bane ba kin ga rana ta fada ma za a kira sallah a yi kira sallah a kare a yi nafila raka'a bi kuma sallah magriba kenan a takaice ba haka bane ba kun daga ta gaba yi a wani an gaya ma shigan ne to kayan ta yi nisa kai sallah kwarin wallahu a'lam na'am to sai wani ba Allah shi kuma ce iya da mata biyu kuma iya cikin gida wanda yake babban gida ne wanda akwai mutane suna shigowa haka kuma da wanda suke ma masu aure da marasa aure yadda to shi ke kwatantawa cewa matan nashi su dinga sa hijabi kuma suke ganin kamar wai kamar me illal zama ba hijabi su mata to wannan matsala ce ta ta ƙarshen hali in ba in ba talauci ba dan uwa darura bai halitta ka kama gida hada mata biyu gida da gidan kwamba ke darura ba da ka iya wannan in kuwa har talaucin ƙarshen halin ya baka iya kama gida kai daya da iyalanka to gaskiya yanda ya hudin ko haka ne bakin hoto ba cikin maza na mutane da ɗiyan mutane balagagu kina gwada jiki ado kai ko wuya ko kwabri ko damtsi ko sai bai halitta dole a yi haƙorin zama da hijabi a cikin gida in kin shiga kewayen ki saki hijabin ki wanda shine shari'a kenan ba za ki yawo ba a cikin gida da mazan mutane ba mijin ki kaɗai ba ko ɗaya mutane balagagu kina yawo babu hijabi a cikin gida da wanda ba muharraman ki ba inda ya ga miki haka ne da a haƙuri kurin Allah ka wadata ku ƙaura gidanku daga ke sai mijin ki ɗiyan ki ki tubi daga ke ma haƙi ɗan ki ji ko ko ko da ba ki kanki ba wannan gidan ki ne haƙi ki ne kaɗai ko da ɗan ki kika hudu ba ki lahi ba tana ba ko haƙi ki sai mijinki wannan babu lahi a cikin gida amma gida da yan haya ba gida mutum guda ba ka sai da a hakurin sa hijabin a hilin gida an shiga daki a tube wallahu alam na'am to sai wani shi kuma ke tambaya ta ina hukuncin matan da suke yawo da yan mata suna tallar su da maza
ne gani mata za su ja yan mata suna tallar su kamar daga maza maza kawalci ne kenan ko to ba a samu shi da alakul halin dai wannan aikin maza ne kurum shari'a ko da na armi ne ba haka ake ba kaman balangu ba mutunci ko da aramar ne ya bin mace da wuri rabu ya kuwa yana yawo ta nagwana ta maza ta wani ko da armi ne ba hanya bace ta shari'a ba ko da armi ne ya race nan kaskanci ne aka ɗaya mutane ana yawo da sojan maza ana gwada su wannan kaskanci ba shari'a bace gaskiya Allah shi da mu ne kace kai to wannan tambaya ke wai wanda ya mance la'asar da yi ba sai bayan magariba ce ya ne zai ko ne ita sallah nan sallah ce duk wanda ya manta sallah ko ya barci bai yi ta ba daga halaka bar gatan akwai hanyar Allah sai ita kwar ko da ko ya tsire ita kwar
to wannan ce ake waya ake wankan janaba a samu ruwa mai sunan ruwa a sahani ko a zaro ko a famfo ko a ma ko a buta ne da kwar abinda ake so kwar bayan kai niyya niyya bata da wani karatu sai dai kurin kudur ta ranka zaka yi wankan janaba kurin ka wanke hannunka ka yanka hannunka a cikin ruwa ka wanke hannunka bakin wayan hannu in ka bakin wayan hannun ka wanke hannunka sai ka ɗauko ruwa ka wanke al'awarka gaba ɗaya cibiya zuwa gwiwa da ba ka dawo ba ka wanke kazamta kuma ka wanke wurin akan wankan janaba ka wanke daga cibiya zuwa gwiwa ko ina ka wanke ce duka wanke al'awarka da kyau in ka wanke wani wurin gaba da kyau sai ka zo kuma sake ɗauko ruwa ka wanke hannunka bakin wani hannu sau uku ka kurkure bakin da shaƙar ruwa ka dai a ta sallah in ka a ta sallah ko ina ka wanke wurin a sai ka ɗauko ruwa ka zuba akan ka wanke kanka sau uku bayan ka wanke kai sau uku kuma ka ɗauko ruwa ka zuba wuya abin da ya ƙasa ɓangaren dama a wanke ɓangaren hagun a wanke inda aka wanke arla bayan sake wanke ba wannan shine wankan janaba in ma baka yi wannan ba in dai ka ne wankan janaba ka ɗauko ruwa ka wanke hannunka ka wanke kanka sau uku da gaba ɗaya duka jikin tun daga wuya har ƙasa ko ina ka wanke ruwa gama da famfo ko da daro ko da meye in ka ka wankan janaba yayi wa kullun hi sallah wallahi wala
akwai masu fara addoni to kuma wani kenan lokacin namu ya tafi eh muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidai kuma kuskure Allah gafarta mana Allah biya bukatun duka masu tambaya addu'a da namu gaba da Allah biya bukatun na alkhairi wannan musassaru shi lahiya Allah ka sauki Amin.
Allah sauki ya masa lahiya Allah ba su lahiya Amin.
Allah sa zaman duka fara ne abin da aka yi wannan Allah sa suka cika kuma Allah gafarta musu ya ji kansu kuma ya bada haƙuri ga iyalansu Amin ya Rabbi.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم وغفر موتانا وارحم وغفر موتانا وارحم وغفر موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته